الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم آياته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون إخوة الإسلام العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة حسب ما شرع وحب مع الجزم بانفراده في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته فلا نظير له ولا مثيل له في ذلك كله والعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الربط والشد بقوة ومن مرادفات لفظ العقيدة التوحيد والسنة والإيمان واعلموا أن عقيدة التوحيد هي أساس الإسلام وأساس الدين وهي أول ما أمر الله جل وعلا به عباده وبينه سبحانه إنما خلقهم لها وبين سبحانه إنما خلقهم لها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين فيا إخوة الأكارم ما زال حديثنا متواصلا عن العقيدة وبهذه العقيدة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ولذلك كان كل رسول أول ما يخاطب قومه بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهم يبدأون دعوتهم بال- بالدعوة إلى التوحيد فهم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد ولقد سار على نهجهم الدعاة والمصلحون من علماء هذه الأمة فكانوا يدعون الناس إلى التوحيد ويبينونه للناس ويوضحونه ويدرسون للناس هذا التوحيد لأهميته والتوحيد أول أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رواه مسلم فجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام وقد بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة قبل الهجرة وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ثلاثة عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس وبقية أركان الإسلام وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله إذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس وهذا مما يبين لنا أهمية التوحيد وأنه ما لم يتحقق التوحيد فلا فائدة في بقية الأعمال مهما مهما كثرت لأن كل شيء يبنى على غير أساس فإنه ينهار ولذلك اهتم علماء المحققون ولذلك اهتم العلماء المحققون والدعاة المصلحون بهذه العقيدة دعوة وتعليما وعناية بها قبل غيرها فأي دعوة لا تبنى على عقيدة التوحيد ولا تهتم بها فهي دعوة فاشلة ودعوة باطلة لأنها على غير أساس وإنما تكون لمقاصد أخرى الله أعلم بها godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ubangijin kowa da komi ya Allah maɗaukakin sarki cikakkar godiya ta tabbata a gare ka bisa ga ni'ima da kai ta musulunci da imani haka godiya ta tabbata gare ka kai kaɗai ya Allah da ka sanya mu daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na shaida cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya abokin tarayya kuma na shaida cewa lalle annabi Muhammad bawan shi ne kuma manzan shi ya Allah kai salati da tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da iyallan gidansa da sahabban shi gaba daya bayan abin da ya gabata ya ku yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin littafin shi mai girma lalle Allah maɗaukakin sarki ya shaidi cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi haka mala'ikunsa sun yi shaida akan haka haka ma'abuta ilimi sun yi shaida akan haka lalle Allah maɗaukakin sarki ba shi abokin tarayya wannan shaida ce ta Allah maɗaukakin sarki akan karan kansa cewa ya tabbatar da bai da abokin tarayya babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi haka mala'ikun shi sun yi shaida cewa lalle babu wani abin bauta bisa ga cancanta a doron ƙasa ko a samaniya sai Allah. Haka ma'abuta ilimi, duk wani wanda ya karanci ilimi ya san menene ilimi ya sani sani ne ƙini cewa Allah baya da abokin tarayya. Shi kaɗai yake a zatin shi, shi kaɗai yake a sufofin shi, shi kaɗai ya cancanci bauta baya da abokin tarayya. Haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa ku bauta ma Allah shi kadai kada ku haɗa bautar shi da komai ku bauta ma Allah shi kadai kada ku haɗa ibada shi da komai jama'a ku sani duk abin da ke karɓar sunan ibada komin ƙanƙanta shi ba mai cancanta shi sai Allah duk wanda ya sarrafa wani nau'i na bauta duk yadda abin ke karami zuwa ga wani Allah ko ma wane ne wannan kin to ya haɗa Allah da abokin tarayya ya yi ma Allah kishiya cikin abin da Allah ke kaɗaita da shi shi yasa Allah ce ku bauta mishi shi kaɗai kada ku haɗa bautar shi da komai ko ma wane ne wannan sa'un annabi ne daga cikin annabawa da Allah ya turo ko manzo ko kuma mala'ika daga cikin mala'iku dukkansu bayu ne daga cikin bayan Allah ba su cancanci abota musu ba sai Allah shi kaɗai cancanta da bauta. Allah maɗaukakin sarki yake cewa abun bautakku abun bauta ne shi kaɗai babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi shi ne wanda ya halicci dukkan komai da komai ku bauta mishi shi kaɗai lalle Allah akan komai shi wakili ne idanu ko gannai ba sa riska Allah ba yadda za a yi kaga Allah a nan gidan duniya gannan kowa da kowa ba za su iya riska Allah ba su iya ganin shi su san ko shi wane ne ta fuskar gani a nan gidan duniya amma shi yana ganin dukkan gannai gaba ɗaya yana ganin komai da kowa subhanahu wa ta'ala wannan aya Allah na nuna muku cancanta shi da bauta shi kadai kasancewa cewa shi ne mahalicin komai da kowa wanda ko ya halicci komai da kowa shi ne ya cancanci abota mishi wanda aka halicce shi wanda da kafin a halicce shi baya nan bai cancanci bauta ba duk matsayin shi duk girman shi duk ɗaukaka shi a gidan duniya Allah maɗaukakin sarki ke cewa lalle Allah shi ne ya sabkar da mala'iku da wahayi da umarnin shi zuwa ga wanda ya so daga cikin bayin shi bi ma'ana manzannin shi Allah shi ke turo mala'iku daga sararin samaniya ya aiko su tare da wahayi zuwa ga wani daga cikin mutanen da ya zaɓa kasancewa shi zai kasancewa manzo a doron ƙasa ya turo mashi umarnin shi da abin da ya so cewa ka gargaɗi mutane kai wannan manzan cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai ni kaɗai don haka ku shi tsorona ku bauta mani ni kadai sannan ku ji tsorona ta hanyar nisanta abinda na ce ku kiyaye da ƙoƙarin aikata abinda na ce ku yi wannan shi ne tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki yake cewa Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah haka nasaru kiristoci kenan su ma sun ce masihu yani isa shi ma ɗan Allah ne Allah ce wannan magana ce da suke faɗi da bakunansu suna yin kamanceceniya da maganganun da suka da maganganun kafiran da suka gabace su Allah ya ce Allah ya wadansu la'ana Allah ta tabbata a gare su akan ƙaryar da suke yi ga Allah cewa ya rike da sawa'un yahudawa da suke ganin uzairu dan Allah ne ko kiristoci da suke ganin cewa annabi isa dan Allah ne Allah ya ce Allah ya tsine musu game da irin wannan ƙarere da suke dangana ma Allah madaukakin sarki Allah ya ce sun rike masu bautansu da malamansu kishiyoyi kuma bayan Allah haka sun riki annabi isa a matsayin kishiya ga Allah Allah ya ce ba a umarce su ba su kuma sai don su bauta mu Allah shi kadai babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi tsarki ya tabbata ga Allah kamala da tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke yin shirka da shi a wannan aya tana ɗauke da saƙo mai girman gaske wanda ke nuna lalacin yahudawa akan abin da suke na addini na danganta ma Allah uzairu cewa ɗan shi ne haka kiristoci tantagaryar kafirai ne arna ne ta yadda suke dangana ma Allah annabi isa cewa ɗan shi ne Allah ya ce maganganu ne suke faɗa na kafirci wanda an gabace su faɗin haka Allah ya wadansu Allah ya tsine musu akan kiran ƙarya da suke ma Allah suna danganta mishi ɗa Allah ya ɗaukaka ya girmama a ce ya riƙe ɗa mahaliccin komai da kowa sun riƙe malamansu da masu bautansu a matsayin alloli koma bayan Allah ta yadda malamansu za su foransu da su yi abin da yake sabo ne kuma su ji su yi biyayya akan haka masu bautansu za su ɗora su akan abin da yake saban Allah ne sannan kuma su musu biyayya akan haka wannan shine nau'in bautar Allah ya ce su kuma mutane gaba ɗaya ko kuma halin kitabi gaba ɗaya ba a fore su ba sai don su bauta ma Allah shi kaɗai Allah baya da abokin tarayya sarki ya tabbata a gare shi game da dukkan abin da suke danganta mishi na shirka subhanahu wa ta'ala ya ku ƴan uwa a musulunci aqida ta musulunci shine yankakken imani game da Allah maɗaukakin sarki wanda bai ɗaukar shakku ta kowane ɓangare game da duk abin da yake ba ga Allah ko ku abin da duk Allah yake so maɗaukakin sarki a cikin uluhiyar shi da rububiyar shi da sunayen shi da sufofin shi shi kaɗai yake a uluhiyar shi bi ma'ana babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi shi kaɗai yake a rububiyar shi bi ma'ana shi ne mahaliccin komai da komai shi ya halicci komai shi ke sarrafa komai babu wani da ke tarayya da Allah cikin halitta da tasrifi kuma shi ne mamallakin komai imana shi ya halicci komai babu wani da ya halicci ko da kwayar zarra tare da Allah shi ke mulkin komai da komai baya da abokin tarayya cikin mulkin ababen da ya halitta subhanahu wa ta'ala sannan shi ke sarrafa komai da komai babu wani abin da zai faru a doron ƙasa samaniya ko ƙasa ko mun ƙyaninta shi ko yaya yake sai in Allah ya so faruwa shi idan ya so faruwa shi ya faru in bai so faruwa shi ba ba zai taɓa faruwa ba yanan ka sa a kanka duk abin da ka gani yana kai kawo a ko'ina Allah shi ya so faruwa hakan inda bai so ba da hakan bai faru sannan ka yi imani da mala'ikun shi ka yi imani da littattafan shi kai imani da manzannin shi kai imani da ranar ƙarshe da za ta zora tashi alkiyama sannan kai imani da ƙaddara alkhairi ne ko shar sannan kai imani da duk abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma ko ko ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ke da alaka da asali na addini tushen addini kenan duka ka mi kauya ka sallama kana mai yarda da wannan al'amura gaba daya ƴan uwa ku sani tauhidi shine kaɗai ta Allah da bauta gwargwadon abin da Allah ya shar'anta kuma yake son haka tare da yankewa a zuciya game da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki cikin sunayen shi da sifofin shi da ayyukan shi da zatin shi baya da abokin tarayya a cikin halittun shi gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala baya da mai kama da shi cikin komai da komai na shi 'yan uwa ku sani aqida abu ne wanda yake wajibi akan kowane musulmi ya san shi ya kudirce shi kuma ya aiki da shi wajibi ne idan aka ce wajibi abinda in baka yi shi ba ka cancanci Allah ya maka azaba abinda in ka yi shi zaka samu ladan ka yi shi kuma Allah ya maka sakayya ta alkhairi dan haka dole ne akan kowane musulmi ya san Allah shi ya karanci wane ne ubangiji Allah ya sanar da mu kanshi a cikin alƙur'anin shi mai girma ya sanar da mu sufofin shi a cikin alƙur'anin shi mai girma ya sanar da mu waye shi a fuska hadisai ingantattu bisa ga harshen manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dole ku san wannan sanin haka zai sa ka fukuta a cikin rayuwarka da addininka rashin sanin Allah zai sa ka tabe duniya da lahira kayi bautar kayi wahala karshe ka iska aikinka ƙura abin shekewa saboda baka san Allah wanda ko bai san Allah ba zai iya cakura Allah da wani daga cikin halittun shi wanda bai san haƙoƙin Allah ba zai iya ɗauka haƙƙin Allah ya baiwa wani Allah duk wanda ko ya kuskure ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani Allah shi to ya ma Allah kishiya duk wanda ya ma Allah kishiya ya mutu akan haka bai tuba ba baya da wata makoma sai wuta jahannama Allah ke shi mai kare ku sani ƴan uwa musulmi aqida ta tauhidi ita ce tushen musulunci ita ce tushen addini gaba ɗaya ita ce farkon abin da allah maɗaukakin sarki ya foro da shi zuwa ga bayan shi ya bayyana musu cewa bai halicce su ba sai don aƙida da tauhidi da haka kenan kaga abin da allah bai halicce ka ba sai don shi wajibi ne ka san shi dole ne ka kiyaye shi allah bai halicce ka ba sai don wannan abin shi yasa allah ya ce ban halicci aljan da mutum ba sai don su bauta mai dole ka san menene bauta ka san ubangijin da zaka bauta ma dan kar ka dauki haƙƙin bauta ka mika ma wani Allah shi koko ka dauki ɗaya daga cikin sufofin Allah ka mika ma wani wanda ba Allah Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halicce ku ya halicci wanda suka gabace ku tabbat idan kuka yi hakan za ku ji tsoron Allah ya ku ƴan uwa musulmi ku sani saboda muhimmancin wannan aqida babu wani manzo a doron ƙasa da Allah ya turo sai face abin da yake fara ce wannan manzo ya ce mu al'umma shi ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da bayin shi ko kuma hadattun shi wurin bauta Allah ke cewa ba mu taba turo wani manzo ba gabanin ka ya kai annabi Muhammad sai mun mushi wahayi mun turo mushi dan sako zuwa gare shi mace ya ce ma al'ummar shi babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai ni Allah don haka ku bauta min duk wani manzo da ka sani gaba ɗayan manzanni kakafinsu farkon abin da Allah ke turo musu na saƙo zuwa gare su saka ma al'ummar su shine babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai ni Allah ku bauta mana ni kaɗai kar ku yarda ku bauta ma wani Allah kar ku yarda ku shi a zuciyarku cancanta bautar wani Allah ko da ku baka bauta mishi kar ka yarda a cusa maka hurriya ta adiyan a cikin kwallwarka ka gane cewa ai akwai yanci na bauta kaga dama ka bauta ma kare kaga dama ka bauta ma kaza kaga dama kai abin da kaga dama irin yadda galibin dokokin kasashen duniya haka suke kar ka yarda ka yarda wannan tunanin a cikin kwallwarka kar ka ɗauki wannan tunanin ka kuskura ka yarda da hakan ka barranta daga barin musulunci addini guda ɗaya ne ba abotar Allah da komai sai da wannan addinin da ya turo manzanni da shi kakka taɓa yarda a ce maka muna cikin zamani a demokratiya ce kowa ya abin da ya ga dama wallahi demokratiya in kana neman asalin sharri da fitina da kafirci bai kama tsarin demokratiya sai da tsarin demokratiya an kashi ne don araba al'umma da musulunci dama tsarin ta raba rayuwa da addini shine demokrafiya babu addini a cikin tsarin siyasa babu addini a cikin tsarin tafiya tsarin mulki addini ya tsaye a inda ake bauta kawai kai ya wuce masallaci ga musulmi kai ya wuce wurin bauta ga kiristoci to a cikin wannan tsarin na demokrafiya aka bullo muku hurriya 'yanci na bauta za tsarin dokokin Nijar kaga dama ka bauta mai icce ko kare ko wani abin da kaga dama kuma kana da inci akan haka shi yasa aka bullo wata kungiya ko wata kungiya ta sharri ta bullo da ake ce mata observatory religion take kuwa wadda ke kare haƙƙin addinai da kuma rikici tsakankanin addinai wannan kungiya za ta iya ba ku kariya akan dukkanin abin da kuke bauta kuma ta yi kokarin tallafa muku wurin ganin kun tabbatar da bauta abin da kuke bauta me ya kai haka girman kafirci da raina Allah Allah ya ce abota mai shi kadai ya sabko manzanni gaba ɗaya domin bauta shi kadai a ce yau ga wata ƙungiya mai kiran mutane mai ba su damar su bauta ma abin da suke so bisa ga tsarin mulkin demokaratiya wallahi wannan kafirci ne barin musulunci ne ridda ne da fita daga cikin musulunci Allah ya shi mai kare addini guda ɗaya ne ba abota mu Allah sai da wannan addini da ya sabko ga manzannin shi gaba ɗaya shi yasa ƴan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki yake cewa ko ku ba wani manzo a cikin manzannin da Allah ya turo su yi magana da mutanensu sai kaga abin da yake ce ma mutanen shi shine ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani Allah madadin shi ba ku da wani Allah kuma bayan shi kadai za ku bauta ma shi yasa duka adawa samudawa da duk wani manzo haka yake ce ma al'umma shi idan ya zo wurin su shi yasa manzanni suke fara kiran al'umma su da tauhidi ba wani manzo ko annabi doron ƙasa sai kaga farkon kiran mutane da zai akan tauhidi zai tabbatar da su saboda tauhidi shine tushe aqida shine asas in ta tabbata duk abin da ya biyo baya ya tabbata idan kuma aqida ta lalace tauhidi ya rushe duk abin da ya biyo baya aka gina akan shirme suna shi shirme duk annabawa sun kira mutane zuwa ga tauhidi haka duk mutanen da suka biyo bayan su masu alkhairi mutanen kirki farkon abin da suke kiran mutane zuwa gare shi shine tauhidi duk masu son su kawo gyara a cikin ƙasa da kwanciyar hankali da zaman lahiya za ka ga suna kiran mutane ne zuwa ga tauhidi da bautar Allah shi kaɗai shi yasa suke bayyana ma mutane su wadda ma mutane abin da ya shahi alaƙa da tauhidi don mutane su bambance haƙoƙin Allah da haƙoƙin da ba na Allah ba su iya ba Allah haƙoƙin shi su iya su kiyaye cakuɗa haƙoƙin Allah da wani shi suke karantar da al'umma tauhidi a masallatai a wurin darasi a ko'ina idan suna wa'azi jama'a ku sani tauhidi shine farkon rukunin musulunci lokacin da mala'ika shibril ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne tare da sahabban shi ya zo ya tambaye shi menene musulunci amsar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi ce musulunci shine an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga farkon rukunai daga cikin arkan na musulunci shine tauhidi cak Allah shi kadai cancanci bauta annabi Muhammad bawan shi ne manzan shi ne bai cancanci bauta ba kasancewa shi jagora shugaban annabawa maɗaukaki daga cikin halittun Allah mafi kusanci daga cikin dukkan halittun Allah a wurin Allah duk da haka bai cancanci bauta ba bawa ne na Allah Allah yake bauta ma manzo ne daga cikin manzannin Allah maɗaukaka bai cancanci bauta ba kaga kenan farkon rukunin musulunci na farko shine tauhidi aqida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba a garin makka sai dai shekara goma sha uku yana kiran mutane zuwa ga tauhidi ba batun sallah ba batun sauran abubuwa so ake su tabbatar da tauhidi su yarda Allah shi kadai ne cikin zatin shi shi kadai ne cikin sifofin shi shi kadai ne cikin ayyukan shi shi kadai ya cancanci bauta baya da abokin tarayya ko ɗaya daga cikin bayan shi sai dai shekara goma sha uku yana kiran mutane akan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura Mu'az a garin Yaman a wancan lokacin Yaman tana cike da ahlul kitab kiristoci da Yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Mu'az za ka riski mutanen da mutanen littahi ma'abuta littahi na ahlul kitab shi yasa farkon abin da za ka kire shi zuwa gare shi ko ko farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine bautan Allah shi kadai aga annabi ce mishi da kaji ka fara kiransu zuwa ga sallah zuwa ga azumi zuwa ga nisantar zina da shan giya da abin da ke kama da haka sai ce farkon abin da za ka gaya musu shine bautan Allah shi kadai kadai ta Allah shi kadai da bauta su nisanci ma Allah shi kishiya haka kenan farkon dan sakon manzon Allah da sakon da ya bashi zuwa garin Yaman shine kiran su zuwa gami tauhidi da imani da aqida shi yasa aqida da tauhidi suna da muhimmancin gaske yayan uwa ku sani duk aikin da aka gina akan tauhidi to aikin nan sai kubuta ya tsira a gaban Allah da aikin da aka gina ba kan ingantaccen ba kan ingantaccen tauhidi ba ko ko ba kan ingantaccen aqida ba duk yawan shi sunan shi banza kuma ya rushe baya da wani amfani gaban Allah shi yasa wajibi ne mutane ku san ubangijin ku nisanci duk wani abin da zai jawo muku hushin ubangijin ku ta hanya hada shi da wani shi cikin abin da yake banta da shi shi kadai yau nawa ne daga cikin al'umma suke bautar wani Allah saboda jahilci nawa ne daga cikin bauta wanda Allah ya cancanci wannan bautar shi kada yake ɗaukar ta a ba wani Allah dan ganin cewa annabi ne daga cikin annabawa ko wani wali ne daga cikin waliyai babu wani annabi ko manzo da ya cancanci bauta sai Allah babu wani wali ko salihi ko shehun da ya cancanci bauta sai Allah duk wanda ya kuskura ya bauta ma annabi kuma bayan Allah ko ko ya bauta ma wani shehi ko wali kuma bayan Allah sunan shi mushriki kuma idan ya mutu bai tubo ba baya da makoma sai wuta jahannama Allah ya shi mai kare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم